بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin Akhsa'ul Musallin, littafi wallafar Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi alaihi rahmatullah, wadda muke karantawa a wannan masallaci na Uthman ibn Affan a nan unguwar Matsango a cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagun jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna yammaci na goma sha hudu ga watan الربيع الأخير ربيع الثاني alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da shida ga watan oktoba watan goma miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu a cikin kurakurai da masallata wasu suke tafkawa yayin tsayuwa da kuma karatu a cikin sallah. Mun karanta kuskure na farko, kuskuren furtaniya. Kuskure na biyu, wajabtawan da wasu suke yi akan sai mutum a zuciyarsa ya haɗa niyya da kabbarar harama lokacin da zai yi kabbarar harama. Wannan duka kuskure ne. kamar yadda muka bayani a majalisin da ya gabata. Yau za mu tashi kuskure na uku, aljaharu wa tashkwishu fi takbiratul ihrami wa ghairiha yana daga cikin kurakurai aljaharu bayyanawa wa tashwishu da kawo hayaniya fi takbiratul ihrami a kabbarar harama wa gairiha da ma waninta ko a tasbihin ruku'u ko a tasbihin sujjada ko a tahiya bayyanawa da kuma kawo hayaniya damu ka dinga damun wasu shine tashwishi malam yace wa hadha al-khata'u yaf'aluhu mu'dhamul musallin wannan kuskuren da yawa daga cikin masu sallah suna aikata shi bayyana kabbarar harama ana sallah a masallaci liman ya yi kabbarar harama mamu sun yi kabbarar harama kai ka shigo ka samu an yi tsit ana sallah to kuskure ne ka bayyana kabbarar haramarka ta yadda wasu za su ji ka kuskure sannan kuskure ne idan kai ruku'u ka bayyana tasbihinka yadda wasu za su ji kuskure ko idan kana ta iya kuskure ne ka riƙa yin ta yadda wasu za su ji التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله اسكرين وهذا الخطأ وأنهم كسكرا يفعله معظم المصلين da dama cikin masallata suna aikata shi fa idza kabbara al-imamu idan liman yayi kabbara irtafa'at al-aswat min al-ma'mumin sai ka ji saututtuka daga mamu sun sun sun daga hatta yusmi'a hatta yasma'aha man yamurru bi kharij al-masjid har mai wucewa ta wajen masallaci ma sai ya jiyo liman ya ce Allahu akbar masallaci ma sai ya diba Allahu akbar Allahu akbar kuwa har wanda yake wajen masallaci sai ya to kai ba liman ba ina ruwanka da hayaniya kai kabbara ka kawai Allahu akbar shin Allahu akbar ka kabbara ka wani tace kabbara ka amma Allahu akbar kai ba liman ba wasa kuskure ko liman yayi ruku Allahu akbar yayi ruku sai ka ji wani ya ce Allahu akbar ya yi ruku na ruwanka za ka ce Allahu akbar amma gwargwadon yadda kai za ka ji ka faɗa shi ke nan shi ne iya abin da ake nema a wajenka amma kabbara har wanda yake wajen masallaci sai ya ji in ba ku wani labari shekarar da na tafi makaranta jami'ar musulunci ta Madina, na shekara ɗaya a can sai na zo hutu. Da na shekara ina sallah a can, sai na zo hutu Najeriya. Masallacin da na fara sallah, a sallama suka bayar da ni. Ni na manta shi haka muke yi. Da liman ya ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah. assalamu alaikum wa rahmatullah kawai sai ji masallaci ya ɗiba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai na tsorita gaba ɗaya masallacin aka ɗiba sai daga baya sai na tuna oh haka ashe fa haka muke yi ashe haka muke yi ni ma da hadda ne haka ake yi amma can da na je sai na tadda idan liman yayi sallama na gefen kama ba ka jin sallamarsa. Ya yi sallamarsa. Kawai nan sai na ji an tada hayaniya, sai na ji abin ya zama mun baƙo. To, amma yanzu na ganin ɗin ma mun koya, zai dan an yi sallama, za ka ji masallaci tsit. To, yanda sallaman nan take to haka duk ayyukanka, haka ayyukanka na magana suke a cikin sallah. Cin daga kabbar harama. ka bar harama ba wanda ya ce ka gaya wani liman da ya tunda akwai masu binsa wanda sai ya yi sannan su yi to shi kaɗai ne zai faɗa kowa ya ji zai faɗa wani ya ji amma kai daga kabbarar harama har zuwa sallama ba wanda yake neman zikirinka zikirinka tsakaninka ne da ubangijinka kabbarar harama in ka ce Allahu akbar cikin ka shiga sallah tasbihin ruku'u tasbihin dagowa daga ruku'u tasbihin sujada tasbihin zama tsakanin sujada guda biyu tahiyya dukkan wannan tsakaninka ne da mahaliccinka zaka motsa harcenka in ka ga dama zaka ji yadda kanka yadda kai kunnanka zai rika jin abin da kake faɗa amma na damanka ba lallai ya ji ba na hagunka ba lallai ya ji ba Malam ya ce, Bal inna ba'dhan nasi, ai ma ba haka ba, wasu mutanen ma, inna ba'dhan nasi idza da kalal masjida, wan nasu fi sujudihi. Fa kabbara takbiratul ihrami, liyadkhula fi salati. Inna ba'dhan nasi da kalal masjida, labari yake bayarwa. Malam ya ce, ai ma ba haka ba. inna ba'dhan nasi wato wani cikin mutane da khalal masjida ya shiga masallaci wan nasu fi sujudihim alhalin mutane suna cikin sujada fa kabbara takbiratal ihrami sai ya rankwada kabbarar harama liyadkhula fi salati dan ya shiga sallah ana cikin sujada wani ya shigo masallaci sai ya kabbara harama shi kabbararsa ta me ta shiga sallah yace Allahu akbar fa dhanna nasu sai mutane masu sallah suka zaci annahu al-imamu cewa liman ne yayi kabbara fa rafa'u ru'usahum sai suka dago kawunan su mallai yana bada labarin abin da ya faru da wani to wannan kuma wannan kuma ai anan ma yana faruwa anan ma yana faruwa a nan ma yana faruwa sai ka ga wani ya zo ya yi kabbara ana tsaye ana sallar azahar ko sallar la'asar wani ya yi kabbara sai ga wani ya yunkure zai ruku sai in ya gaba wanda ya yi ashe mai kabbaran nan ne ruɗa shi wani yana sujada wani zai yi kabbara ta shiga sallah sai ya ɗago daga sujada sai gaba wanda ya ɗago ashe mai kabbaran nan ne ruɗa shi falamma ra'awul imama yayin da suka ga liman ma zala sajidan har yanzu yana nan bai gushe ba a sujjada sajadu marratan ukhra suka sake komawa sujjada mala yace fal jahru bi tilka tariqati al musmi'a lil akharin bayyanawa ta irin wannan hanyar da take jiyar da wasu la yasifu bai kamata ba ba daidai ba ne ba illa lil imami faqat sai ga liman kadai shine daidai a gare shi ya daga murya wani ya ji kun ga yace illa lil imami faqat liman kadai zaka ce ladan din fa sai mu ce ka jira malam sai maka magana akan ladan din nan eh shi ma waye sashi nazaran lima yatarattabu alaihi min mafsadatin azima mala yace lura da abin da zai biyo baya na barna babba saboda za ka rika sa mutane suna aikata ayyuka a cikin sallah ba tare da limaminsu ba wa huwa mukhalifun lima kana alaihi sahabatu nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yin hakan din ya sabawa halin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance a kai. Idan liman yana jan sallah a masallaci shi kaɗai ne liman, don haka muryarsa ce kaɗai take jagorantar sallah. Kuskure ne wani ya zo ya shigar da sautinsa a cikin sautin liman. La na kabbara, wala na tasbihi, wala na karatun Alƙur'ani. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana har ma ya ji wani yana karatu a bayansa wata rana a sallah sai idan da sallah ya ce wane ne ina karatu ina karatu mali unazi'ul qur'ana me yasa ake ja'in jadi ne qur'ani ina karanta qur'ani kai ma kana karantawa kuma ina liman dan haka liman shi kadai ake ji a masallaci ma mu ba hana shi karatu akai ba ba hana shi kabbara akai ba ba hana shi tasbihi akai ba amma kai iya kai kanka iya kanka liman ne kawai yake da lafifi da zai jiyar da wani shi ma liman ɗin gwargwadon abin da za a yi koyi da shi abin da ba za a yi koyi da shi ba shi ma ba bukatar jiyar da wani ba bukatar liman ya jiyar da tasbihin ruku'u ko tasbihin sujada ko tahiya saboda ba abin sa akan wannan duk wanda yayi tasbihi ba irin tasbihin limamin sa ba a cikin sallah tasbihin sa yayi duk wanda yayi tahiya ba irin tahiyar limamin sa ba tahiyar sa tayi saboda tasbihin ruku da sujada kala kala ita ma tahiya kala kala ce وقال النووي الإمام النووي يحيى بن شرف عليه رحمة الله يتي وأما غير الإمام أما كاغا وندبا لمن با فالسنة سنة أحك وندبا لمن با الإصرار بالتكبير شيني سرا تكبر سواء المأموم wal munfaridu duk ɗaya ne da mamu da mai sallah shi kadai mamu ya sirranta haka mai sallah shi kadai ya sirranta amma wani shi kadai din zai yi sallar in ya zo masallaci duk sai ya dame ku sai ya dame ku kai wani ba iya kabbara ba karatun qur'anin ma a sallar kun idar da sallah kuna azkar kun yana karatun alqur'ani masallaci yayi tsit ana ganawa da ubangiji ya zo zai yi sallah tun daga ikama
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هكذا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة هكذا gaba sai dagule masallacin ya hana kowa sakat kuma wani ma ka ji karatun gaba ɗaya karatun wani iri tashin hankali ne a cikinsa amma masallacin nan dole kowa sai ya ji shi yana sallah akwai masu wannan ko babu to kaga wannan kuskure wa adna al-israr mafi karancin sirrantawa an yusmi'a nafsahu ya ji yadda kansa idza kana sahiha sam'i idan ya kasance mai lafiyayyen ji, ya ji yadda kansa. Wala arida indahu min laghatin wa ghairihi ba shi da wani wata jinya da ta bujiro masa, eh, ba wata jinya ta raunin ji da ta bujiro masa, da ya taso masa. وهذا عام في القراءة والتكبير wannan ya game karatu da kabbara duka a karatu da a kabbara wa tasbihi fi ruku'i wa ghairihi da tasbihi a ruku'u da waninsa wa tashahhud da tahiyya wa salam da sallama wa du'a sawa'un wajibaha wa naflaha ko sawa'un wajibaha wa nafluha da na wajibi da na nafila duka haka yake duk ɗaya ne in kai mamu ne in kai mai sallah kai kaɗai ne ka jiyar da kanka duk waɗannan abubuwan ka jiyar da kanka da kabbara da karatu da tasbihi da addu'a duka da na wajibi da na nafila duka da abin da aka ce wajibi ne a karanta shi da abin da karanta shi nafila ne da sallar farilla da sallar nafila ko koyaushe ka jiyar da kanka ba a san tashwishi ba a san damun mutane za ka yi sallah. Wa ƙala Shukairi, Muhammad bin Ahmad Shukairi ya ce, Wal jahar wa tashwishu bi takbiratul ihrami bid'atu bayyanawa da damun mutane a kabbarar harama yace bid'a ce wa qala shaykh ali mahfuz al-shaykh ali mahfuz cikin al-ibda' yace wa min albid'il makruhati fi salati yana daga bid'o'i wato ababan ki kowace bid'a ma abar ki ce wannan siffa ita alkaraha ga bid'a siffa ce lazima eh siffa ce lazima lil bid'a daga cikin bid'o'i abun kyama fi salati a cikin sallah رفع الصوت دق صوتي حيث يطلب الإصرار a yayin da ake da ake neman surrantawa daga sauti a yayin da ake neman surranta shi kal jahari bil isti'azati kamar bayyana isti'aza aw aw du'a al istiftah ko bayyana addu'ar bude sallah aw tasbih ko bayyana tasbihin ruku'u ko na sujada fa inna zalika lam yakun ala ahdi rasulullah sallama domin wannan duka bai kasance ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala ashabi ko sahabbansa wala salafi salih ko kuma magabata na kwarai wa haula'i qudwatuna ila Allah ta'ala waɗannan kuma sune wato ababen koyin mu zuwa ga Allah madaukakin sarki fa in lam naftadi bihim fa biman naftadi idan ba mu koyi da su ba to da wa za mu koyi التلحين والتمطيط بالتكبير وت- وتغيير المعنى kuskure na hudu at-talhin wa tamtitu lahani wato batawa jirkitawa wa tamtiti da made bit takbiri wajen yin kabbara wa taghyiril ma'ana da kuma canza ma'ana eh wato ƙoƙarin yi wa kabbara wani wani rangwaɗi da wani maɗe, ƙoƙarin yi wa kabbara wani salo na musamman wadda zai kai ga ɓata ma'anarta, canza mata ma'ana. Asalin Allahu Akbar kalma ce ta Allah shi ne mafi girma, Allahu, Allah, Akbar shi ne mafi girma, tana da ma'ana. idan baka faɗe ta a haka ba to akwai yiwuwar baka faɗi abin da ake bukata ba in baka ce Allahu akbar ba in ba haka ka faɗa ba to akwai yiwuwar ka ɓata ma'anar baka faɗi abin da ake bukata ba malam yace huwa min al-akhta'i allati jarat ala alsinati al-a'imma yana daga cikin kurakuran da suka gudana akan harsunan limamai wato lankwasa karambani da shishigi a cikin kalmar Allahu akbar bal inna ba'dahum malai ce ba ma haka ba wasu daga cikin limamai yutilu zalika inda takbirati tashahhud al-awsat wal akhir wasu daga cikin su ma wani a cikin su zaka ga yana tsawaita kabbara fadan kabbara inda takbirati tashahhudi yayin kabbarar tahiyya الأوسط والأخير تهي الأكيا لتهي كرش هو تكبر ذيتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر تهي بسدما تهي ذيتي الله أكبر yace wasu daga cikin limamai suna kabbara lahiya lahiya sai sun zo zaman tahiya ko ta tsakiya ko ta ƙarshe sai kawai ta canza mata salo li'ilamil musallina bil julusi dunal qiyami wai don sanar da masu sallah cewa zama ne ba tsaiwa ba sai a ce Allahu akbar saboda a san zama zama akai wannan kuskure ne wa hadha mukhalifun li qawaid at-tajwid wal arabiyya wannan ya saba wa ka'idodin tajwidi da larabci وتكلمنا عن ذلك في أخطاء المؤذنين فراجعه ما لنشي من يمغنا أكن هكا أقرا قرما سكرا سلا كقوما شان أقرا قرما سكرا سلا أي مالا يمغنا أكن كبرا da kurakuran da ake tafkawa wajen yin kabbara. Kala Shukairi, Muhammad bin Ahmad Shukairi ya ce, Wa tamtitu takbiratul ihrami, rangwa'i da kabbarar harama, كقول بعض ذوي الشروح والحواشي من متأخري المتأخرين الذين لا يعول على أقوالهم في الدين ويكبر مادا صوته بالتكبير إلى ثنتي عشرة حركة ويستحضر وقتئذ جميع فرائض الصلاة وسننها ومستحباتها وهيئاتها إلى مالا شقيريتي rangwaɗi da kabbara ka ƙauli ba'adhi zawi shuruhi wal hawashi kamar faɗin wasu daga cikin masu sharha da masu hawashi hawashi hashiya shine ɗan rubutun da ake a gefen fefa a littafi masu sharhi a ƙasa suke yi sharhi da ta'aliki a ƙasa hawashi kuma a gefe haka to malam yace wasu daga cikin masu sharha da masu ɗan ta'aliki a gefen takarda irin abin da suke faɗa min muta'akhiril muta'akhirina daga cikin malaman ‘yan baya bayan baya baya, eh, ‘yan zamanin, ‘yan ƙarshen zamani, alladina la yu'awwalu ala aqwalihim fid din waɗanda ba a gina komai akan zantukansu a addini, ba a dogara akan zantukansu a addini. Suna cewa, wa yukabbiru maddan sautahu, wai a kabbara harama. wai sai mutum ya kabbara yana mai miƙar da sautinsa bitakbiri da kabbara ilatin ta yi asharata haraka har zuwa haraka goma sha biyu ko a ƙwar'ani ba haraka goma sha biyu wa yasta hadiru wakta izin kuma wai a daidai wannan lokacin da zai yi kabbarar abin da ya sa suka ce ya ɗame ta har madda goma sha biyu madda goma sha biyu ba sai ka ninka sai ka ninka maddar qur'ani guda shidan nan sai ka ninka ta biyu kenan to wai abin da yasa zai dame ta Allahu akbar abin da yasa suka ce wai ya dame ta wa yastahdiru waqta idin a daidai lokacin da yake jantan to sai halarto a zuciyarsa jami'a fara'id salati dukkanin farillan sallah ya irgo su wa sunaniha da sunnonin sallah ya tattaro su wa mustahabbatiha da mustahabban sallah ya kwaci su wa hay'atiha da siffar sallah ya gamo su duka a zuciyarsa lokacin da yake Allah wannan jan da yake yi din ya tattaro ina abubuwan gaba daya in yace bar sallah ta zo a zuciyarsa gaba dayanta malam ya ce irin waɗannan zantuka da suke kawowa a cikin sharha da hawashi ya ce bida'an min alƙauli wa zuran zantuka ne na bid'a da kuma ƙarya wa dalalan da kuma ɓata wa izlalan da ɓatarwa e wa arallu wa aralla kenan raralan wa irlala ɓata ne da ɓatarwa wa buhutanan da kuma da kuma ƙage wa hururan da kuma yaudararwa me yaudararwa shine waye ya sa ka sai ka tattaro farillan sallah da sunnonin sallah da musabban sallah da yadda ake yin sallah cikin zuciyarka gabanin niyyar sallah ta kammala wannan yaudar yaudarar kai ne ai kuma da yaya hakan ma zai yi kuma kowa ne ya san farillan sallah ma cikin masu yin sallah malam ya ce wa hadal lahanu irin wannan kwaba adda ila idkhali ziyadatil mukhilla bil ma'ana ya jawo ruwa ne masha Allah ya jawo shigar da ƙare-ƙare al-mukhilla bil ma'ana waɗanda suke ɓata ma'ana فتدخل الحمزة على الله أكبر سيك سامو الحمزة تاشقتك الله أكبر فتكون الله أو على أكبر فتكون أكبر أو أي أهو أكبر سيك سامو الحمزة تاشقتك لفظ الله ممكن أتي الله سيأذو أنا توا الله mun yi da ku a karatun kiran sallah akwai ladanai masu haka Allahu akbar Allahu akbar kaga duk wanda zai ce Allahu akbar yana nufin shin Allah maka babba ne shin Allah shine babban sarki kaga tambaya ah to wa zaka tambaya ka dafa masallaci ai kai na tambaya ku ne masu abun ai To, daga cikin kurakuran har akan samu masu irin wannan tambaya, ba su san tambaya suke ba. Allahu Akbar, kaga wannan, to, hatta limaman ma, akwai wadda zai kabara na masu ce, Allahu Akbar, in zai rufu, Allahu Akbar, in ya ɗauko zai zama tahiya Allahu akbar Ka- gaba ɗaya da farkon da ƙarshen duk ya rikita su to da zaran ka ce al da ka ce a to tambaya kake shin Allah shine yafi girma ka ji yadda matsalar take kawai Allahu karka yadda ka ce a Allahu karka yadda ka ce a Allahu akbar, Allahu akbar a, iya haka take bata da madda ko kaɗa, in ka mata madda ka ɓata harka. Au ala akbar ko kuma hamza ta ƙaru a akbar, ka ta kunu akbar, ko ya tsira wajen Allahu, wani sai ka ji bai tsira wajen akbar ba, sai ya sa tambayar a akbar. sai ce Allahu akbar akbar kaga nan ma Allah shi shi yafi girma kaga wancan da yace Allahu shin Allah shi yafi girma nan kuma Allah shin shi yafi girma kaga duk abin ɗaya ne ai ahuwa akbar kun gani malam ya fassara ne ma'ana a huwa akbar shin Allah shi yafi girma wa kadhalika idkhalul maddi ba'da al-ba'i fi lafzi akbar hakanan shigar da madda bayan ba'un a lafazin akbar bayan ba'un a sa madda kuskure ne akbar haka take bar karkace fatakunu akbar babu ba bar bar أكبر الله أكبر حقيقي الله أكبر idan akwai wurin da zai iya karɓan ja a Allahu akbar ɗan dama-dama Allahu lahu tunda akwai ta ‘yar kaɗan wacce ake ce mata almadu tsabi'i Allahu. To nan idan ka ƙara ka ce Allahu, to ba zai ɓata ma'ana ba, shi ɗin ma ba a san hakan ɗin ma, amma dai ba zai ɓata ma'ana ba, ba zai ɓata sallah ba, ba zai cutar da komai ba, saboda dama asali akwai a wajen. Kawai ƙara mata zare kai. Amma a ta Allahu babu ne kwata-kwata a wajen. sannan haka hu Allahu Allahu babu madda kwata-kwata a wajen hu sarka ce Allahu akbar Allahu ak hu babu Allahu na eh babu babu katata babu ba iya Allah nan ne kawai ke da madu tabi'i amma hu hu ba shi ai duk sanda aka ja hu sila ake ce mata maddu sila ake ce mata to babu ita a wajen eh haka wajen yake Allahu akbar wannan bar din ma da yawa sukan ce bar musamman masu zaman tahiya akbar kaga bar kuskure ne وقال ابن عابدين ibnu abidina mai hashiya na malikiya ya ce ya'lam annal madda in kana fillahi in kana fi allahu eh ka sani cewa madda in kana fi allahu idan madda a allahu tazo fa in ma fi awwalihi aw wasatihi aw akhirih ko dai tazo ta a farkon Allahu, Allahu, mun faɗa wannan kuskure ne, an wasa ko a tsakiyar Allahu, Allahu, mun faɗa wannan laifinsa bai da yawa, ko kuma au akiri ko a ƙarshensa, Allahu, Malam ya ce, fa'in ka na fi awwalihi idan a farkon Allahu ne, mana Allahu. lam yasir bihi shar'an to wannan ba zai zama da shi ba kwata-kwata a shari'a wa afsada salata kuma ya ɓata sallah musamman a kabbar harama duk wanda ya zo kabbar harama yake Allahu akbar bai shiga sallah ba dan bai kabbara ba wannan ba kabbara bace ba wa afsada salata ya ɓata sallah mala yace walau fi asna'iha kuma koda a cikin sallar ne ba iya kabbara harama ba amma a wajen wasu malamai in a kabbar harama ne sallah ta ɓaci in ba a kabbar harama ba ne ba to sallah ba ta ɓaci ba amma malam ya ce ko da a cikin sallah ne ya yi haka sallarsa ta ɓaci wala yakfuru in kana jahilan amma idan jahili ne bai kafurta ba don maganar da ake shi ne ma tukunne na musulmi ko ya kafurta inda ba maganar sallah ba sallah da ta ɓaci yanzu rigimar shine musulmi ne mata ku ya kafurta tunda shakka yake akan Allah girman Allah malam yace wala yakfur to amma ba zai kafurtan ba in kana jahilan in jahili ne bai san matsalar hakan din ba li'annahu jazim saboda shi a ransa yana da tabbacin Allah shine babba jahilci ne ta yasa yake faɗan haka amma shi a ransa inda za ka tambaye shi inda za ka tambaye shi ka san da kake cewa kuwa tambaya fa kake shin Allah babba ne zai ce a a a a a a waye isa ke wannan tambayar kun ga bai san yana wannan kwabar ba shi a zuciyarsa ya san Allah babba ne yana da tabbacin Allah babba ne baya kokwanto amma furucinsa ya nuna cewa yana kokwanto to tun da furuci ne harcensa akan harcensa amma zuciyarsa ba haka take ba to ba zai kafurta ba amma kuma sallah dai ba ta yi ba wal ikfaru lishakki fi mazmunil jumla fi mazmunil jumla shi kuma kafurtawa ko kafurta yana yana ta'allake ne da shakka a cikin jumlar abinda jumlar ta kunsa shakka a cikin abinda jumlar ta kunsa me jumlar ta kunsa Allahu Akbar, Allah shi ne mafi girma. To, idan mutum ya samu shakka har zuciyarsa, cewa shin Allah mako shi ne mafi girma, an yi ba abin da ya fi Allah, har zuciyarsa to wannan shi ne kafirci. Amma wanda ba shi da wannan a zuciyarsa, to ba zai kafirta da kuskuren harce ba. Wa in kana fi wasatihi, idan kuma a tsakiyar ne ya ja, fa in balaga hatta hadasa alfun saniya bainan lami wal ha idan ya kai makura idan ya matsa ya tsawaita har sai da wata alif ta biyu ta tsoro tsakanin lamun da ha akwai alif ta farko ta ɗabi'a Allahu akbar wannan alif ta farko kenan ita ce madda ta farko idan ya tsawaita har wata alif ɗin ta ƙaru in ya ce Allahu akbar ya yi daidai in ya ce Allahu akbar ya ƙara amma bai kai alif ba idan ya ce Allahu akbar ya yi alif biyu alhalin alif ɗaya ce a wajen to idan ya tsawaita har wata alif ɗin ta faru ta tsakanin lamun da ha lahu wannan tsakanin kuriha to an ƙi makaruhi ne makaruhi ne ƙila wasu malamin suka ce wal muhtaru annaha la tafsudu amma abinda aka fi zaɓa daga cikin zantukan malamai cewa sallar ba za ta ɓaci ba in dai maddasa a tsakiyar Allahu ba a farko ba a ƙarshe ba sallar ba za ta ɓaci ba walaisa bi ba'idin kuma wannan ra'ayin bai zama da nisa ba eh saboda mai saboda bai canza ma'ana ba bai ɓata ma'ana ba kuma maddar tana da asali a wajen ƙara zaren kawai yayi a wannan bai bai kai a ce ya ɓata sallah ba wa in kana fi akhirihi idan kuma ya kasance a ƙarshen a ƙarshen Allahu ne fa huwa khata'un shi ma kuskure ne wala yufsidu aidan shi ma baya bata sallah saboda shi ma bai bata ma'ana ba Allahu akbar Allahu akbar hu din nan da yake hu shi ma kuskure ne amma baya ɓata sallah saboda bai ɓata ma'ana ba wa in kana al-maddu fi akbar idan kuma maddan nan a akbar ce fa in kana fi awwalihi at idan a farko ne akbar fa huwa khata'un mufsidun kuskure ne mufsidun mai ɓata sallah wa in ta'ammadahu idan ku da gangan ma yayi ƙila ya furu shakki wasu suka ce zai kafurta saboda ya sa shakku a girman Allah. Wakila wasu kuma suka ce la ba zai kafurta ba. Wala yan bari an yi fi annahu la ya siku shiru'u bihi, kuma bai kamata ma a samu saɓani ba, wani ya ji saɓani, fi annahu la ya siku shiru'u bihi wajen cewa baya halatta farawa da hakan ɗin. Farawa wato ma'ana kabbarar haram shi ne shiro. Baya halatta fara kabbarar harama da irin wannan ƙarin, Allahu ko akbar, wa in kana fi wasu akbar, afsada wala ya sufa shiro. Idan a tsakiyarsa ne akbar. Allahu akbar a nan ƙarin ya zo, afsada ya ɓata sallah, wala ya shi shiru'u kuma baya halatta fara sallah da shi, fara sallah da haka, shiga sallah da haka. Kuskure na biyar, raf'u sautil mu'azzini littabligi, ɗaga sautin mai kiran sallah ko ladani littabligi don isarwa kuskure ana sallah a ce akwai wani illiman ya ce Allahu akbar shi ma zai ce Allahu akbar illiman ya ce sami Allahu liman hamidahu shi kuma zai ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu illiman ya ce assalamu alaikum shi ma zai ce Assalamu alaikum. Wannan wadda shi ma yake faɗa idan liman ya faɗa, malam ya ce kuskure ne, ba a yi. Kuskure ne ba a yi. Wata rana ina jan wata sallah. Na yi raka'ar farko da wasu daga cikin mamu, sai wani ya zo shi. muna raka'a ta biyu sai ya shiga ya shiga sallah an yi ruku'u da na yi ruku'u sai ce Allahu akbar na dago ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamd ya dingai ya dingai muka zo ƙarshe na ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai na ji shiru sai da ya sallama na ce kuma sai yanzu masu bin naka ya za su ka bar su ka faka su ai da sai ka kwalla sallama yadda na yi sallama Malam ya ce huwa ikhbarul musallina bi sautil imami wa halihi abin da ake nufi da ɗaga sauti na ladani don isarwa wanda ake cewa tabligi shi ne ikhbarul musallina sanar da masu sallah bi sautin imami wa halihi sanar da su sautin liman da aikinsa wa huwa muntashirun fi mu'zamil masajid wannan kuma ya yaɗu ya bazu a mafi yawan masallatai wannan fa ba ɗan Najeriya bane mai littafin mutumin Misra ne amma kun ji ce ya yaɗu a mafi yawan masallatai a can wajen su mako don haka kun ga kenan ba iya iya ba jiyarwa ba iya al'adar Najeriya ba ce khasatan yawmal jumu'ati yace musamman ma ranar juma'a wal a'yadi da ranakun idi wala hajata lahu fi wujudil mukabbirat wa wusuli sauti al-imam ila al-musallina ولا يشرع إلا لضرورة كاتساع المسجد وانقطاع الكهرباء وإلا فلا وأما ما نراه من التبليغ في حال وصول صوت الإمام فهو خطأ لا بد من تركه ما لن يتي مسمى لن جمعة دلان الإيد ما لن يتي كما باب بكاتا ينهكنا في وجود المكبرات a halin samuwar lasifika, lasifikoki, a halin samuwar lasifikoki ba bukata, wa usuli sautin imami ilal musallin da kuma halin halin da sautin liman yake isa wa masu sallah ba bukata. Muna sallah a masallacin nan, a ce dukkaninmu ba mu fi mu goma ba, limaminmu na sha ɗaya. limamin nan in yace Allahu akbar mu goma nan kowa yana ji kuma sai a samu wani a cikin mu kuma ya ta karkara Allah ka san irin wannan fasahu da su matsala ne idan ka je ka haɗa sahu da irin wannan in ba wai ka saba masallacinku ne yanzu misali kai irin ka baƙo ɗan izala ka je ka shiga irin wannan ka ji zaman gaba ka yi rashin dace ka haɗa kafa da irin wannan ladanin kuma mai sauti ne in ya ta karkara ya kabbara sai ka ji kamar ka ruga da gudu musamman a sujada saboda wasu suna da ƙarfin sauti to kuma abin da zai baka mamaki shine wani lokaci ta ga a masallacin ku tsirari ne a masallacin to da wa ake dukan kuna jin liman ɗin kuna ganin sa to da wa ake amma in ya ta karkara har sai ka tausaya masa kamar mai kiran sallah to kaga shi idan an ce a ƙwalla kiran sallah saboda a sanar da na nesa ya tafo sallah saboda a sanar da wanda ya shagala ya tafo sallah to ana cikin sallah ai wannan kuma sanar da wanda yake sallah ne masu sallah kuma ga su anan duk wanda yake wani waje kuma to ba zai bi masallaci sallah ba baya masallaci ba masallaci ne yace kai iso shi ba ko namiji ko mace ba wanda zai yi sallah a wajen masallaci sai idan masallaci ya iso shi ma'anar masallaci ya iso shi shine sahu ya iso yanda kake in sahu ya iso yanda kake ko kofar gidanka ne ya halatta ka jona kuma in kai sallah a wajen kayi a masallaci don masallaci ya iso ka amma ba yadda za a yi masallaci bai cika ba wanda yake wajen masallaci kuma ya zama yana masallaci ba zai yiwu ba a masallacin fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu sallah ga wanda ya zama shi kadai a bayan sahu ba shi da sallah ga sahu nan bai cika ba sai wani ya tsiri sahu a baya yanzu irin wannan masallacin namu da yake da faɗi ana samun wannan kuskuren sosai za mu zo karatu akan sahu idan mutum ya shigo da yake galibin masu shigowa ta can suke shigowa ta kudu suke shigowa to yawanci duk wanda ya shigo ta kudu hankalinsa yana kan tsakiya zuwa can haka kai wani ma in ya shigo gani yake ya tafo tsakiyan ma ya masa nisa sai kawai a yanda yake zai je ya sahu an salma ce ba shi da sallah in dai masallaci ka zo to ka zo ka jona in ku baka jona ba to kai asara zuwa ka tashi ka bar abin da kake ka bar gidanku ka bar shagonka ka bar rumfarka ka bar abin da kake ka tafi wani masallacin sai a cikin masallacin ne ba za ka iya karasawa yadda ya kamata ba to baka zo ba ba ka liki la salata li munfarijin khalfa saf wanda ya kadaita a bayan sahu ma'ana ya tsiri sahu alhalin sahu bai cika ba ba shi da sallah to da yawa suna shigowa masallaci mai fadi irin wannan sai su kasa tafiya su cika safu a ƙarshe yanzu a ce ƙarshen arewa a masallacin nan a ce akwai gurbin mutum uku ko gurbin mutum biyu ko gurbin mutum ɗaya wani ya shigo daga can kudu ba ƙaramin mai ilimi ne wanda ya san darajar sahu zai yi haƙuri ya tafi har can ya je ya shiga ba cikin masu shigowa mutum goma da ƙyar ka samu ɗaya ko biyu wanda zai iya jurewa ya tafi hassan ya je ya shiga ko a tsaye ya samu liman balle a ruku sai ya gaya masa nisa har yaushe gwanda ya tada nasa sahu to me sallah a bayan sahu alhalin sahun gabansa bai cika ba to bashi da sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cin musaffal muqaddam thumma allazi yalihi ku cika sahun gaba sannan wanda ke biye da shi fama kana min naqsin falakun fi saff al muakhkhar abinda za a samu na tawaya to a samu a sahun karshe in za a samu sahu bai cika ba to ya zama na karshe ne bai cika ba amma ba sahun farko ko sahu na biyu ko alhalin kuma bayan sa akwai sahu ba a'a to na shiga maganar sahu alhalin tana zuwa amma abin da ya kawo ni ga maganar sahu yanzu a nan shine don mu fahimci cewa in dai na cikin masallaci a rashin shiga cikin sahu ba shi da sallah ina ga wanda yake wajen masallaci idan kuma wanda yake wajen masallaci ba shi da sallah to wa ya sa ka ka riƙa gaya masa an yi ruku'u ka riƙa gaya masa an yi sujada wani abu da ya waje ba mu fahimta dangane da bin liman. Me bin liman, me bin liman wajibi ne ya zama yana tare da liman ko yana tare da wanda yake tare da liman. Ba a bin liman ba da ɗayan biyun nan ba, ko kana tare da liman. kana jinsa kana ganinsa, ko kana tare da wanda yake tare da liman, kana jinsa kana ganinsa. Don haka idan kana kusa da liman, kana ganin motsinsa, ruku'unsa, ɗagowarsa, sujadarsa, aka ce kuma sai gashi kana gefe, ko kana baya sosai a cikin sahu-sahu yayi nisa ce da baka ganin liman. to sahun da ke gabanka sahun da suke gabanka kake ganinsu to su ne abin koyinka manzo salma ya ce ta'alau fa atimmu bihi wal ya'tamma bikum man khalfakum ta'alau afwan ta'alau fa atimmu bi wal ya'tamma bikum man khalfakum ku zo ku cika da ni ku yi koyi da ni ku kuma wanda yake bayanku ya koyi da ku. Daka idan sahun masallacin nan ya fita har waje, ya fita har bakin kwalta, matukar sahu a bayan sahu ne, to na, na, kwalta ko na bayan kwalta, ai ba sa ganin liman, ba sa ganin sahun gaba. To su fa a hakkinsu, inda a ce liman ɗin zai ce, Allahu akbar ya ruku'u. kafin a ce wato mutanen da suke gani sun yi ruku'u halliman ɗin ya ɗago daga ruku'u to su za su dinga la'akari na gabansu ne kuma sallarsu ta yi ba su saba wa liman ba da haka sahun gabanku da kuke gani lokacin suke ruku'u ashe a can kuma liman yadda yake shi lokacin har yana ɗagowa ma ba komai saboda hakkin ku shine ku kalli abin da ke gaban ku su ma suna kallon abin da ke gaban su ne wannan bambancin ne ta zarce ta sa sai ana samun sabanin aiki da liman amma ba komai ba a san ka saba wa liman ne kana ganin sa to kaga wanda baya ganin liman bayya ganin mai ganin liman bayya tare da wanda yake tare da wanda yake tare da liman kawai tana zauranta tana ɗakinta tana barandar gidanta yana rumfarsa yana zauren gidansa kawai anan kabbara kawai yake ji a masallaci yake bin masallaci baya tare da masallaci don haka masu ɗaga murya suna jiyarwa idan da irin waɗannan suke to suna ɓata kansu lokaci ba su da sallah idan kuma da na cikin masallaci suke ya saba wa hankali already na cikin masallaci suna jin abin da liman yake malam ya ce wala yushra'u illa li daruratin ba a shar'anta jiyarwa ba sai inda larura kattisa'il masjidi kamar yalwatar masallaci masallaci ya yi girman da ba a jin liman ba a ganin liman sahu ya yi dafifi don haka sai a samu wasu wadda suke jin na liman ɗin su kuma su ji yadda waɗanda ba sa jin na liman saboda nisan ne nisan sahu wanki ta'il ka harba kuma kamar yankewar lantarki liman yana sallah akwai wuta akwai sauti sai cat aka ɗauke wuta to kaga nan ma sai a samu masu jiyarwa kaga anan ma za ka gane kuskuren wasu masallatan yadda ake yin su yanzu irin wannan masallacin sai a zo samansa sai a yi upstairs saman sannan aka gaba ɗaya sai a yin yana rufe fa sai sama ma sai a yi masallaci kuma suna bin limamin da yake ƙasa, ba sa ganinsa, ba sa ganin mai ganinsa, da su da wadda yake gida duk ɗaya, ba masallaci ba Ya kamata sahu a gidan sama a masallaci a buɗe shi, ta yadda wadda suke sama ko suna ganin liman ko suna ganin mai ganin liman. shine suna masallaci a buɗe sama ba a rufe shi rubuk kuskure wannan raba masallacin ne gaba ɗaya to su ma idan lantarki ya yanke musu ba su sanya za su yi ba wa illa fala idan ku babu larura to ba a shar'anta ba daga murya ga ladan wa amma ma narahu min at-tablighi amma abinda muke gani na jiyarwa fi hali wusuli sautin imami a sa'ilin da sautin liman yake isa wa huwa khata'un kuskure ne la budda min tarkihi dole a bar shi fashi da wata ma'ana amma idan sautin liman baya isa mala ya buga misali da yawan jama'a nisan masallacin ya buga misali da rashin abin sauti sannan haka rashin sautin limamin ko saboda ƙarancin muryarsa ko kuma saboda rashin lafiya kamar da ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na taɓa jin wani malami yana cewa ku da kuke cewa jiyarwa bid'a ne ku zo mu nuna muku jiyarwa a cikin sahihul bukhari ai dama ba wanda yace ba a taɓa yi ba an yi mana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi jiyarwa amma bashi lafiya ne bashi lafiya ba a jin muryarsa sai abubakar yake sallah da sallarsa yake kabbara da kabbararsa su kuma mamu suke sallah da sallar abubakar suke kabbara da kabbarar abubakar amma in banda a wannan larurar kafin nan ba haka ake yi ba kuma bayan ya warke ba haka ake yi ba kaga kenan wannan ya nuna maka cewa wani hali ne yasa aka yi kuma in wannan halin ya faru sai ai ba dalilin jiyarwa alhalin ana jin liman amma za ka samu wasu masallatayyan limamin fa zai iya cewa Allahu akbar yadda za a yi shi yadda za yadda za a ji shi amma sai ka ji cewa Allahu akbar Allahu akbar haka wato ladani ne mai faɗa shi kaga ce Allahu akbar sami Allahu Allahumma rabbana kana sahun gaba ba za ka ji limamin ba shi ma ladanin saboda tsabar ya saba ne akwai masallacin da nake nakan bi su sallah wani lokacin idan ina sahu kamar na uku ko na hudu dole ladanin nake bi ina masallacin tsakanina da limamin zai fi sahu biyu ko uku ba kuma masallacin ba wani girma ne da shi ba amma limamin baya buɗe bakinsa dole sai dai ka saurari ladanin kuma iya kuye ku ne a masallacin kaɗan zai ƙara Allahu akbar duk za a ji shi amma ba zai yi ba ba aikinsa ba ne kar ya shiga dukin wani Allah ya kyauta abinda muka daidai ubangiji Allah ka tara mu cikin ladansa abinda ne kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum